kenan to na gode kin je ki ci gaba wannan
wannan kofar kudu wajen kare ku ne ya tsara kofar kudu ya kofar kudu
makafin da ya yi babu da babu
sai ina sai arewa wannan kofa ta arewa
fatawa
can waɗannan da ƙwaro Mhm.
da fatalwa Eh, guda biyu kan eh to kuma amma kofar gidan sarki ita ke nan dai guda ɗaya
fatawa a'a wannan ta fita wadda ake zuwa sararin eh kin tafi da kana ba musu da dakin tambura eh wani eh ba ba akwai kofa wadda za ki haura Mhm, haka ne Ki wancan fita ba?
ne. eh na to fita ita kaɗai ce ta gidan sarki
Eh, sai lokacin ko rumfa ne ko wane ne shi ne yana da ya ɗaya can maraɓa masoma aka sa waccan unguwa ta kusa da laburare aka ce mata maraɓa
amma cikin gida na a'a a a waje a waje ban san can bayan gidan library sarki.
ta ta gari yes Ah, wannan ta- ta nan kusa da gidan sarki ba mhm.
to akwai ƙofa wadda aka daba ya liƙe to in yar sarkin wannan ya- tana son ta ta yi kallo da can haka kamar jeji ne can can kamar su labirare kamar su ƙasa to sai ta ce ita dai tana son ta yi kallon waje sai uban ya sa aka huda mata ƙofa yake so ki raɓa nan
Mhm.
ki raɓa Raga.
wato ta je wurin ƙofar nan da ya mata Mhm.
ta gabas je ta zauna haka kurin ta dinga kallon gari shi ne raɓa Madala.
to Ta yi lakewa.
mhm, to shi to shi ne aka sa wa unguwar maraɓa
Ban sani unguwar mara ba ba, amma sai kom ya nuna mini wata rana eh a waje mm, iyako.
ya Amma iya kin ce a ya Yahuda Yahuda Yahuda a kofa a gabas ko?
eh, Ta yi
ta ta dinga kallo ta yi kala.
mm, Amma yanzu babu kofa a gabas ba.
tun da ya mutu da ba ya ci ya liƙe ƙofa ya riƙe ƙofar ma- m- m- m- m- m- marafa.
Mm.
To, sai wannan dai ƙofa. To, shi sarkin Kano Abdullahi kakanmu sai ya ce shi yana sha'awar ya yi ƙofa a kudu. Sai suka ce wa ai da can abin da ya sa ubanmu bai ƙofa a kudu ba don gudun kada yaƙi in ya taho ta nan zai biyo mana ta nan zai biyo mana ba mu san ba bai sani ba yake gara kofa ɗaya
saboda haka ya rufe ya in shi yasa ya ya- yake ba zai ba za a yi kofa nan kudu ba to sai shi ko sai sun sanu abdullahi na je karo ku sai shi ni dai kofa zan yi a kudu sai kofa a kudu
ya rufe sai in sun shigo in in sarki zai fita ya ya- ya fita ta- ta ta arewa sai in zai komo sai ya ya komo ta kudu
ya fita a gaba Eh, ya ya dawo ta baya eh
kawai na fahimta na ce um, sai ta fi kayi miki PPR ne um, Sarkin Abdullahi kakanku eh ya ya rufe wannan kofa a gaba sai na je karofi ya huce ta kudu
a'a
ta fara ta fara babu dabo da ya gaji shi wannan sarki wanda ya mutu mai yan nan da take leƙe eh eh ya huce to sai- sai ya liƙe ƙofar da ya ciki Mm.
ya ya rufe wannan ƙofa sai ya bar wannan ƙofa nan guda ɗaya ta mm, arewa ta fara Mm. to da ya bar ƙofar arewa ɗin nan ai da ƙwari kuma ba fatalwa ce kaɗai ba da fatalwa ta fara da ƙwari
da kin ce kofar ta ta arewa ma'ana wato guda biyu Mm.
to ma'ana
To, sai sai ya liƙe waccan ƙofa, to da ya mutu sai Usman majirijin ya ci babban ɗansa. To, yana nan da ya mutu sai kakanmu Audullahi Majekayo ya ci. to shi ya waccan ƙofa ta kudu.
shi Abdullahi
Eh, ma da ya ce ba a- ba a bar ƙofa ɗaya ba a gida kamar wannan. Sai ka- ka shiga nan ta nan ka fita ta can.
amma na kuskure wane ne ya ya rufe wannan ta gaba wannan an fice wane ne ya gyara
Na ce miki daba da ya ci dabo da shi ne ya- ya rufe ƙofa.
a ya rufe ku Eh,
tun dade dadewa da daɗewa da dadewa ne yanzu haka.
Mm. amma kin taba ji labarin kofa ta ta yamma
Mm. Ni dai waɗannan na sani na arewa.
kawai
Yo ai wannan kofa ta yamma ga ta nan ai. Ita ce ƙwaro.
Eh, amma ta arewa ne.
A'a. Yamma take kallo fa hanyar mandawari. Waccan kuwa arewa take kallo sak hanyar da in ta fatalwa ita ce hanyar can waccan ta ta arewa sosai.
Na ji, na ji. Ina yin tunani a kan yaya an, an shirya gidan sarki. Akwai fili, akwai masallaci, Mm.
kullum ya kan, a, akan sa masallaci kusa da fada. Ko?
Mm.
A Katsina fa, ina zamani uh, gidan sarki um, ko, ko gaban, gaban gidan sarki zuwan arewa ne ko zuwan ta kudu
Gaba.
gaba
Gidan sarki na gabas, masallaci na yamma, kuma in ka taho daga masallaci hanyar Kano, to za ka zaga ka yi arewa.
Mhm.
In kai arewa, to ƙofa na nan kuma daga yamma sai ka shiga ka shiga gidan sarki.
ah daga yamma Mm.
saboda haka ah, gaba gidan sarki zuwan yamma ne Mm.
Ah.
to da akwai wata ƙofa can a gabas
amma har da gonar sarki da
wane ne
busko Dukko, sarki, ma,
to amma daga baya sun ce sun an kashe wannan ƙofar wato shi ne lokacin da turawa suka- suka kawo keken doki Kun gane?
keken doki.
To, lokacin nan shi ba mota sai keken doki aka Mhm.
ta masa ya saya to ta can kofar keken yake fita
Amma bayan haka Ba- sun sun rufe bayan ya mutu suka rufe
madara. Ko ban sani ba ko a Zaria ko a Sokoto ko gidan sarki gidajen sarakuna zuwan yamma suke. Kin sani? Ni ban sani ba.
ai ai ba yadda zan gane ne a gidan sarkin zari a gabas ne A gaba ce. Zuwan Yes, gaba.
yes Oh, oh, mamaki.
masallaci na yamma kudu Mm. Aha, aha.
saboda kwanan nan mun je mun kai kayan auren wata ya Oh,
ina sarkin zariya kin je.
kuma na riga na san gidan dama in na je da 'yan makaranta dama na sauka wutasa sai sarkin zariya jafar ya ce a faɗa min in na zo kar in ƙara sauka wutasa ga ga gida ya yi mana a cikin gidan Mhm.
sai in ɗebo 'ya'yan nan da na taho da su mu shiga gidan sarki saboda can ruwa a rijiyar ake ɗiba a wuta Ai, wahalar ruwa oh,
sannan abinci ba wani abincin kirki ba sai a samu cokali kamar wancan aha. Irin wannan?
a wancan Wancan ta karfe.
ni ɗaya da shi a baka ka Mm.
yaushe yunwa ai ta kama ko kuma ba su ba mu gurin da za mu yi girki ba Ya.
don lokacin da za mu tafi ita Miss Ferguson zai ta ce a shirya kayan abinci mai yawa Mm.
wanda kar mu wahala duk inda muka je ga- ga- ga mutanen ciki da mai tuwo da mai miya da mai musu wanke wanke kuɗin cefa ne a bani sai na kan kawo in bawa tabiyar ɗin yara in ce don ban iya lissafi ba Mm.
kullum abin da za ki fitar in kin fitar ki rubuta Mm.
me je an sauka ki ban takardun in tafi ofis in kai musu in san ban ki komai nasu ba
Mm.
to to sai sarkin zariya ya ga lallai ina cin wahala sannan tabarma ɗaya za ka kan su ma ku tabarmin waɗanda muka je da su ne a kaduna sarkin kano audullahi ya ce in in mai ɗaki ta zo da yara a buɗe mata gida na wani ta shiga kuma ta shiga cikin ɗakina ita ta kwanta a kan gado na yaranta su tsaye musu shimfiɗa yadda suka tashi wata ran da muka je ma ba a shirya komai ba da da almuru muka je sai aka sa sarkin hausawa aka ce maza ya ya- sarkin kano da kanan ya masa waya ya ce maza a je a a sa fitila a gida Mhm.
aka je ku cikin dare ya nemo mutane aka sa fitila suka shiga muka yi zama kamar kana gida da safe in an yi abinci an gama mun ci mun gama mun yi wanka mun gyaggyata kuma in ce to ku shirya mu tafi yawo ku shirya mu tafi yawo mu buɗe ido wata ran haƙori na irin wannan ya ya fita sai sai na sa cikin jaka cikin 'yan matan suna riƙe min jaka suka ɗauke haƙorin sai da za a ta- taron sarauniya na jinsi da fata su ce ‘ya'yan da sun ɗauke min haƙori yanzu kwa ni ba na tafi taron sarauniya ba ba ni da haƙori a a ran ta min kuɗin gwamnati ki je a samun haƙori sai ki je ki cikin gari ki nema ba zan bayar ba na ce to da yamma kwa na shirya na na na na na na sa aka yi min waya a kawo yi min waya ofishin yan doka yake a kawo mota da zan tambaye ta ban mata ta ko na tambaya ba za ta ba ita dai ranta baya so na saboda sadda aka yi coronation din sarauniya to da rajin da bi'o da gwamnan kaduna ba su zaɓi ba su yi ko guda ɗaya ba sai suka ci ni da nake na na san sadda da ɗake makaranta ko muke kamar abin na takarda gudun da tana rubuta takarda ko suka ce mai ɗauke da kanta da zama mai wuce a kan da zuwa aiki. To, shi ne ba a kiran da sai ni ake kira da shi, don me ba za a sa farar fata ba sai a sa baƙar fata. Sai a sa baƙar fata da ko me ya ce a ce su sa mai ɗaki to shi ne ta tsane ni
Ko ba ta zuwa ne. Da biki tuna ba, an shaƙi sanni na kun guda haka. Kakar wani gane ba na nan na tufa wuri. Ta ta magani a kaba ta ni na ka kawo nama da lama da lada kalla kan wata. Hakan ni kuma ki to Allah to Allah ki kuma ki nama da lama da la. Ta suka ba ta zane da kawo min sannan sannan kan kafa ni to Allah. Mun zo. Kwamfatar kwamfatar na ba ta kwaro ta kawo min tura wuce. Kakakin kusa da lafiya da turare da ni da ni da ni da ni ka huta ta Allah ya ta fada wuta. Kar wajen kama ta hada wuta ta kone, wutar man ko ta ta waje.
ta zo kai ba jin zancen ta rage ba ita ta dame ka Ga goro.
ba ta samu ba sai abin da za ta yi A'a, ba a yi aikilan farko mai ƙarfi biyu ne. sai wajen uku su ake kalla.
har wajen uku
Ko biyu da rabi suke kalla.
ta muni ya hira a kan gidajen karakun da gabas da yamma kayan
Yanzu zai sai ba ƙofar keken sai sai sai wannan ƙofar ne.
kayan kawai shi kenan Zai ke nan.
kuma sokoto fa ko kin kin taba je sokoto
Domin je ɗauko gwaggo.
oh tsohuwa ko Saude saude matar sarki. Mu muka je ai muka ɗauko.
Mm, ita ce yarinya ko shekara nawa
Ba riƙe shekarar ba, tana ‘yar ƙanƙanuwa dai aka fata ba ta nan yanzu har da tsohon ciki.
yanzu wato nawa amma kun fita ga shi nan ai an sa an mata gyaran wajen tattarai an karke mata su tafi su komai duk an yi har shoran ƙofar gidansa a sha saboda mutan gari in sun zo gidan shi sun zo a'a in suka zo in ta haihu to za su zo suna
amma kun je kun kawo ta in muka je
ku dauro ni auren amma Mm. wato shi ma dai gidan sarki kamar dai zuban na gan shi ne dai a- a ganina amma da muka je ƙofar gidan sarki ga wani waje nan haka daban sannan kuma ga ga da aka sauke ma a mota ga wani waje can ita ce ƙofar gi- wajen sarki da ake shiga don mu- wajen iyali da ke ƙofar shiga gida ana kaɗe-kaɗe suna maroƙa suna ta abu ga sarari nan babba to sai aka zo kuma aka shiga da mu wannan wajen ofishin amma duk gida ɗaya ne muka shiga sai shi Mama da mama da mama lafiya suna ya ce a rubuta masa 'ya'yan aliyu ko su nawa ne a rubuta masa 'ya'yan abbas ko su nawa ne to duk dai aka aka rubuta
kofar ta gaba
yamma
da yamma ne akwai kofa daban
sai wannan da za ka shiga wajen ofishin Oh, mhm.
kuma akwai sarari gida haddin babba kamun ka je wajen ofishin da shuke-shuke da komai. Na san ta can kuma yake biyu shiga cikin gidan.
to sokoto kofa ta yamma a gaba ne haka
Katsina.
katsina amma Zaria ta gabas.
gaba a'a A- zariya gidan sarki a gaba Mm.
ƙofarsa a yamma oh. Gidan sarki a, a baya ne?
a gabas
A gabas. Amma kin ce gidan sarki kofa, haka
sai kofa.
ƙofa a nan Eh, saboda haka wato gidan sarki a bayan wuri ne.
Mhm.
Amma Mm.
nan fa, Mhm.
haka ne ana?
nan nan ai ga ga shi kuna ganin ko ne Eh, amma an juya. Mm.
Mhm. kwatancin da ba zai yi kwatancin yanzu ba abubuwa duk sun cancanza sun cancanza Haka ne, haka. Haka yake mini mamaki. Saboda haka ina so in sani yaya an juya.
wajen fulani uwar gida ka iya wajen uwar gidan kwarakwarai da waccan ka iya ta can an tura ta ce ka ita ma da uwar wajenta ka iya biyu ce sannan da kacaku sannan da yalwa sannan da wajen sharifiya shi ne a nan bayan an tsoro wajen sarki wajen uwar gida uwar gidan su ke yanki gida wajen sharifiya a wajen sharifiya akwai unguwa uku akwai unguwar bare-bare akwai zarku akwai dutse ƙarama akwai dutse babba akwai nasarawa akwai akwai wajen mai sararin garki bugu amarya akwai rumbuna akwai kuma wa- wani wajen da rumbuna akwai Mm-mm. akwai wajen uwar gidan fanisau akwai wajen baba da guri suna suna goma sha bakwai
A cikin gida.
gidan
Mutum ya riga wata rana sai mun yi yawo in yi zare in in shirya hoto. Sai in yi hoto kamar an yi gidan sarki da mutum mutum ko eh Burkinga. Sannan akwai hoton gidan sarki ta yanzu, na yanzu eh, na yanzu, Mm.
inda akwai da kuma kina nan, muna nan, wajen abba a nan ne, Mm.
kinga kinga. Sai in sa takarda akan wannan, Mm.
sai in sa wuraye na da. kawai. sai mu ga wannan sai mu ga wancan na da Mm.
wancan na daidai sosai ba damuwa. amma lokacin da mun mun yi yawo sai in tafi da wannan in yi amfanin fensur in sa wuraye wanda sun tura sun ga sai in kashe wurayen su wanda an, an gini a lokacin zamani. Kin ga?
to to to sauran sarki tsohon su sauran mara su suka zama ashirin ba ba ɗaya Ba ɗaya goma sha tara.
eh
Unguwa goma sha tara ko? Ko eh wuraye goma sha tara.
eh Madala. Kai, kin iya tuna daidai.
sosai Madala, kina da ilmi. Ya yi kyau. Amma ina yin mamaki don me wannan gidan sarki ba shi da kofa ta yamma.
to ai ai ai kofar kofar sai ta yi yawa
Eh, eh, amma maimakon waɗansu ba mu sani ba dalilin ba su huce a ta yamma ba ba mu sani ba ko sai wanda zai tafi kasuwa can mandawari ko kuma za ka tafi ta nan ka zaga bayan gidan sarki
Mm, ka hau kudu ko- ko ka yi ciranci mm.
Na gaya masa.
to sun zo sun yi sun hana da kai mata yau sun kai mata wani sai ta baya.
wa to Yau jiya.
bayarwa fa take yi
Kwakwawa sun tafi suna min kanta yi.
Mm. gidan maro Kowa yana fama da ƙasa. To. Haka ne su je zangon.
wata ta mutu Mm, wata ta mutu Haka ta ce. Wai a bayan gidansu.
ita ce daga nan Mm, ita ce daga nan ko daga waje Daga can maraɓa take Ah, wajen labirare.
aha, madalla. yanzu in an mutu inda an mutu an yi karofi a kusa da bayan gida
Eh, Guri na nan inda ake rufe matan sarki, 'ya'yan sarki da sarki.
amma kwarakwarai fa Duk duk duk mutanen gidan sarki yes amma gassa can eh amma wa- wanda ba matar gida ba kamar mutane haka da suka zo aka ba su guri suke zanzaune eh to ko ko bayan sarki ne za a kai su can inda ake rufe kowa
a a waje eh Mm, amma wannan rukunin abin da yake da matan gida da kwarakwarai da ɗan sarki da jikan sarki da shi sarkin wanda ya mutu mm, a nan gidan mm.
sai a kai shi Madalla. iyali da Kubara, iyali eh, Madalla. amma in sarki ya mutu a waje a wani wuri ko sokoto ko zaria ko za za a bar shi can ko za a sarki majeringin usman mm,
da da ya samu cuta ajali mm,
sun fita to sai ya je a ringin ya mutu aka rufe shi shi yasa ake ce masa maje ringin madalla. na fahimta
maje karofi sun tafi za su sakkwato ɗaya da sarkin musulmi in shekara ta yi sai su ciki bayi su ɗebi bayansu sai a sa su a ƙangi sai a tafi da su a kai wa sarkin musulmi gaisuwa to to shi ne a ƙasar katsina sai ya game da cuta ajali sun je karofi sai aka ci to a zauna a yi gwama kwana biyu in sarki ya ji sauki sai kuma mu ɗauki ayari mu tafi to sai ya mutu a nan karofi sai aka rufe shi saboda haka mun je tare.
to wannan da ake cewa bello maje sheka wato a nan gidan ya mutu aka ɗauke shi aka kai shi can shekaɗin Mhm.
aka rufe Muna da yawa.
sarki usman wanda ake cewa sarki ɗan tsoho uban tafida shi ma da ya mutu a nan gidan can aka kai shi
Sheka. Muna da yawa.
sarki inuwa da ya mutu sai aka ɗauke shi aka wai sarki abdullahi bayero uban wannan sarkin Mhm.
da ya mutu da zai mutu ya ce a kai shi wurin ubansa shi ko ubansa shi- shi ubanmu a nasarawa ya- ya- ya- ya mutu
Abdullahi yana so an kai shi.
sai abdullahi ya ce shi ma sai a kai shi wurin ubansa ya ce da sarari na na na bari To, da ya mutu aka ɗauke shi aka kai shi can shi kuma sarki inuwa ƙanin sarki kano abdullahi shi kuma ya ce ni dai ko na mutu ina sha'awar a kai ni bayan wana a kwantar da ni Mhm.
nasarawa shi kuma da ya mutu aka kai shi bayan sarkin kano abdullahi wanda suna nan jere su hudu na ce to ni ko da yake mace ce ni na ce ni ina sha'awar ko a nan gindin lemo a rufe ni to ban sani ba za su yi min alkawari ba za su yi ba Allah kaɗai sani in ba a Gindin rufe lemo ni.
a nan?
can nasarawa Can nasarawa ma. da yawa. In lokacin da um, Sanusi ya mutu, da- da ya mutu za a, a sa shi a nan? Ko can wudiyar?
to haka
Ko abin da ya ke so?
abin da dai ya ce musu shi za a yi Amma in, in ya yana ce so in ya ya zo.
ce a kawo shi gurin ubansa Mhm.
to sai a kawo su su hudu kenan Na fahimta.
in kuma bai ce yana son gurin ubansa ba za a kawo shi nan sheka gurin dabo
Amma ba za a bar shi a wudiyar ba.
Mm.
Madonna. Saboda iyali, iyalinsa yana nan, Mm.
mutanen iyalinsa suna nan.
Mm, uwatarsa tana nan Ai, a sheka ai. Um, kin taba shiga gidan sarki a Nasara? A Nasarawa?
nasarawa da ina zuwa kan ai titin nan mara Eh, daɗi eh, amma kin taba shiga.
kullum Kullum.
tun da na ko na zo garin nan duk wata sai na tafi nasarawa tun ina can kofar mata
Mm.
sai in kama hanya in fita in tafi in tafi in je in gaishe su
A in Baransu.
masu addu'a sai in komo
amma ban ban taba shiga ba in ina yin tunani ko da akwai oh, ba matarsa a nan ba amma akwai bayi ko akwai Mm.
kwarakwarai Mm, oh, dukansu suna nan mm.
sai bayi kawai sai bayan safi to shi ne kullum ina zuwa to da aka yi fa titin nan mu- mu- lalataccen titi Eh, akwai motoci. da yawa.
na ce to yaushe- yaya zan yi in ƙetara Ai, ba damuwa. Amma wata rana, in kina so ki je ki gaisuwa, ki tambaye ni in takawa ya yarda sai in kai ki ina da mota. Sai mu mu tambaye shi mu je tare.
to shi ne 'ya'yan sarkin kano abdullahi da suka gani to duk shekara su kuma da sallah sai su taru su ce to gogon maɗaki tun da can kana zuwa ai mu ma sai mu je mu gaishe su to sai su tattara sai su je su gaishe su bana ne kaɗai ban ce sun je ba bana ba su je ba da babbar su ta ta- ta riga ta to ba su ce za su ba su je ba ita ma da ta mutu a can ula nan aka kawo ta
Kikan je gidan mai mai baban daki?
eh nakan je in na daɗe amma yadda suke yi kullum kullum ba na zuwa Eh, da wahala ne.
da wahala Eh, akwai motoci. da yawa.
sannan gashi yanzu kafarka na ciwo Ai, baya na ciwo ai, yaushe zan dinga ƙetare titi da gudu sai na kan ce ku ce ina gaishe ta ai, sai wata rana Ina da na son je lafiya.
sai in gaishe ta.
eh Za ta ji sosai madala. Ah. Oh, ina da nufi in tambaye ki, kin gaya mini labarin mai lalle
Mm.
a har da dukansu saura, amma kuma lalle ta riga mutu kuma?
eh mai lalle ita ta riga ta mu- ta riga har da mutuwa dan- danta.
ita uwar gidan Mm.
sannan kuma ɗanta kuma ya mutu dukansu Eh, sauran sai jikoki da Eh.
'ya'yan Eh, jikoki suna nan fa gari guda Mm.
to sannan da ni da mai wurare da mai mashariya mu muka yi wasan ita kaba to bayan ta kaba an daɗe mai wurare ta mutu kuma an daɗe ɗanta ya mutu jirgi
Eh, to sai aka bar mu da inda wadda nake biwa wadda bayan na ta aure in kuma aka aure ni to ita kuma Allah ya mata ajali Mm.
yanzu sauran ni tana nuna ai yana kusa gama ina da tambayoyi da yawa daban to amma sai mu ma- mu- mu bari sai wata rana ko sai kuma wata rana Eh, Allah ya kai mu sai ki huta ki sallah ki huta eh madalla madalla na gode.
Ah, kina son aiki ɗinka.
Ai, aiki ya yi yawa amma na so ne ya birge ni. Eh, aiki ya yi kyau, Ya yi kyau.
ya fi babu aiki. ko?
Mm. Yanzu mu da ba aikin ba sai dai ka kwanta ba kai bacci. In ka gaji ka tashi kai sallah.
Mm. Ya yi kyau. Lokaci-lokaci nima ina so in yi haka kawai, amma na fi so aiki. Na gaji, amma ya yi kyau.
Mm, sosai.
Sai mu yi aiki da yawa lokacin da muna da karfi.
Eh, Sai an jima mu zama tsoho to shi kenan sai mu huta.
Yau kamar ni kenan yanzu yanzu ba na son aikin komai.
Yi amma da kin yi aiki da Da na yawa.
yi aiki da yawa har hawan bishiya nake a makaranta tare da yara.
Har hawan bishiya.
Mm, Hau itace.
Ke kin yi?
Yes, Ni ma gudu tsalle
na son hawan bishiya.
abin da ba taɓa yi ba dai a duniya sata. ba na son abin wani.
Eh, eh. To Hajiya na gode.
To ni ma na Sai in gode.
kashe wannan ko?
Mm.
Ah, kin ga